أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأتم نولا لتافنا آه قصيدة ننتاشا مقمقية إن شاء الله زامو تاشي آه بيتي نتلاتن دقائق idan ban manta ba baiti na talatin da muka kwana yana cewa rifkan biha kada balaga sai da zuba wata sa'al karku alal murattiki yana cewa rifkan biha ka tausasa waɗannan taguwannin kada balaga sai da zuba hakika ruwa ya cimma fangali ko ruwa ya cimma jigawa wata sa'al karku alal murattiki allura yaguwa tsaga tafi karfin allura to wannan shine abin da muka kwana duka ya faɗi wannan ne idan fa ka sake ka hallaka wannan taguwar amma duka wannan fataguwar da ake ta waƙewa ba fataguwar ake waƙewa ba a'a wacce ta hau kan taguwar masoyiyarsa yake waƙa wa habli aidihin na aidan walaha matinan matinan makala an masdaqi wa habli aidihin na aidan walaha matinan matinan makala an masdaqi yace wa habli aidihin na wa hab ka kaddara li'aidihinna ga hannayen waɗannan taguwanni eh wahab li'aidihinna aidan ka kaddara cewa hannayen wannan taguwannin aidan yana da ƙarfi wala ha matnan ka kaddara cewa ita wannan taguwar tana da wani gadon baya matinan mai ƙarfi makala an masdaki wanda ya wofinta an masdaki daga ƙarfi eh makala an masdaki wanda bai wofinta daga ƙarfi ba mana yana da ƙarfi kenan to ka kaddar haka shine wahab ka kaddara li aidihinna ga hannayen wannan taguwar aidan yana da ƙarfi kaga shi mana akwai jinasi aidihinna hannaye aidan kuma hannu wasama a banaina ha bi aid kaga wannan suna fassarawa da ƙarfi kenan ko wasama a banaina ha bi aid sama mun gina ta ne bi aida da ƙarfinmu saboda ka yadu a cikin alkur'ani ma tana zuwa da ma'anar ƙarfi eh to wa habli aidihin ka kaddara hannayen taguwannin nan aidan yana da ƙarfi wala hamatnan ka kaddara tana da wani gadan baya matinan mai ƙarfi kaga matinan gadan baya matinan mai ƙarfi makala an masdaki wanda bai wofinta ba an masdaki daga ƙarfi mana ka kaddara ma tana da wannan ƙarfin to fama li zu'unin hamalat min mirratin bi za'anin auda biha fil gasaqi fama li za'anin hamalat min mirratin bi za'anin auda bi hafil gasaki to ka kaddara ma ka ce hannun wannan taguwar yana da ƙarfi bayanta yana da ƙarfi to fa mali zi'unin hamalat to su ƴan matan da taguwar suka ta ɗauko su ɗin suna da ƙarfi ne in ita taguwar tana da ƙarfi to ƴan matan da suke kai su ɗin ma ƙarfin ne da su za ka rika fusgar taguwar da zafi eh shine fa mali zi'unin to yaya liza'anin yaya kake ganin ga ƴan matan nan ko ka wannan darbuka hamalat da wannan taguwar ta ɗauko mimmin ratin to su ma suna da ƙarfi ne ko ka ce fa mali ne bai kasance fa ga waɗannan ƴan matan ba hamalat da taguwar ta ɗauko mimmin ratin suna da ƙarfi min ratin nan shine ƙarfi shi yasa qur'ani ya ce zo min ratin fastawa lokacin da ake magana akan mala'ika jibril to in taguwar mai ƙarfi ne bayanta mai ƙarfi ne to fa mali za'anin hamalat mimmin ratin ai matan da taguwar ta ɗauko su ai ba su da ƙarfi biza'anin da wata iriyar tafiya auda biha wadda ka hallakar da wannan taguwar ta ka filga saki a cikin duhun dare kaga anan shi ma wannan biza'anin da wata iriyar tafiya auda biha wadda ka halakar da wannan taguwar ta ka filga saki a cikin duhun dare kaga shi ma wannan baitin akwai irin wannan jinasin famali za'ani wannan za'ana anan yana nufin mata wanda suke cikin darbuka wannan za'anin kuma ya ɗauke shi ne da ma'anar tafiya shine famalin za'anin hamalat mimratin famalin za'anin bai kasance ga waɗannan mata da suke cikin darbukawa hamalat wanda wannan taguwa ta ɗauko mimratin ba su kasance suna da ƙarfi ba bi za'anin da wata iriyar tafiya auda biha wadda ka halakar da wannan taguwar filga suke a cikin duhun dare za'ani na farko mata za'ani na bi taguwa a sa'atalil gidi walin nuki wali isa'atin bi taubatin lam tumhaqi asa'ata lil gidi walin nuki wali isa'atan bi taubatin lam tumhaqi a sa'ata lilgidi yace ai kai mai kora taguwa in dai baka ba a hankali ka lallaba ba a sa'ata lilgidi ka munana wa waɗannan kyawawan ‘yan mata da suke kan taguwar shine a sa'ata lilgidi ka munana ka yi mummunan abu shi ne a sa'ata ka munana lilgidi ga wannan kyawawan ‘yan matan walin nuki su mata gwannin ka munana musu wali isa'atan yace kai nima ka bata min rai ka bata wa taguwa rai ka bata wa ‘yan mata rai yace kai nima ka bata min rai shine a sa'ata lilgidi ka munana wa waɗannan ‘yan matan ko ka ce ka bata musu rai walin nuki ita ma taguwar ka bata mata rai wali isa'atan nima ka bata min rai bi taubatin lamtum haƙi lamtum haƙi irin mummunan aikin da lamtum haƙi ba a shafe shi bi taubatin da tuba wannan abin da kai ko tuba kai ba za a yafe maka ba shine bi taubatin da wata iya tuba lamtum haƙi wanda ba a shafewa eh lamtum haƙi ba a shafa irin wannan laifin naka bi taubatin da tuba ka bata min rai ka bata wa taguwa rai ka bata wa ƴan mata rai ai ko tuba kai ba za a yafe maka ba law yam yakun bi hubbi bi hubbi hilmi ahanafin walman ƙari kalbi kalbi za ta alluƙe laulam ya kumbi hubbi hilmi a hanafin walman ƙari kalbi za ta alluƙe laulam ya kun kalbi in ka ce laulam ya kun sai ka dawo ka ce kalbi ƙarshen shaɗar nan laulam ya kun kalbi da zuciyata ba ta kasance ba za ta alluƙi ma'abociyar ratayuwa bi hubbi hilmi a hanafin da san haƙuri irin na hanafu, wal mankari da kuma san haƙuri irin na mankari, su ma mutane ne masu haƙuri, wanda larabawa suna buga misali da su wajen haƙuri, shi kansa a hanafu daga cikin misalinsa da ake bayarwa na haƙuri, an taɓa kashe masa ɗama ya haƙuri ya yafe, kaga ai ƙarshe kenan, mutum ya maka kisan kai ya kashe maka naka ka yafe masa. To lami lam yakun kalbi da zuciyata bata kasance ba za ta alluki ta ratayu ma'abociyar ratayuwa bi hubbi hilmi a hanafin da san haƙuri irin na a hanafi wal mankari da san haƙuri irin na mankari hamaltu ra'asaka ala shabal qana yace to da zuciyata bata kasance a haka ba hamaltu ra'asaka da sai na ɗauko kanka ala shabal qana a kaifin takwabi mana sai na sare kanka na soke kanka akan takwabi saboda ka wahalar da taguwa shine hamaltu ra'saka da na ɗauko kanka a lashe balkana a kaifin takwabi murawi an bihi murawi an halin kasancewa ta ina mai tsoratarwa bihi da wannan sare kan naka da nayi hudatal ainuki ina mai tsoratar da hudatal ainuki masu kora taguwanni shine murawi an ina mai tsorata hudatal ainuki ainuki masu kora taguwanni bihi da wannan kan naka da nasari saboda ka munana waɗannan tagwannin ba dan ina da hakuri irin na ahnafo da mankari ba to da hina sare ma kai fasuk fala ni'ima aw faka wala amin kaufuka kaufuka wala tadaran fuki fasuk fala ni'ima aw fuka wala amina kaufika wala tadaran fuki fasuk yace to ka kore wannan tagwannin amma fa tunda ba za ka ba a hankali ba fala ni'ima aufuka Allah sa kada zuciyarka ta yi ni'ima eh shine fala ni'ima aufuka Allah sa kada zuciyarka ta yi ni'ima mana kada hankalin kai kwanta wala amina kaufuka Allah sa kada tsoranka ya aminta wala tadaran fuki wala tadaran fuki tunda ba za ka daina sauri ba eh shine wala tadaran fuki tunda dai ba za ka daina sauri ba in dai ba ka daina sauri ba yayi masa munanan addu'o'i guda biyu fala ni'ima aufuka wala amina kaufuka kada zuciyarka ta nutsu kuma kada ka samu kwanciyar hankali daga tsoro wala ta daren fuki in dai ba za ka daina wannan saurin ba shine ta daren fuka yayi wala ta daren fuki in dai ba za ka daina sauri ba da ya soko ba'dha ba'dan faqad da nawulu jahabi wa alin dayyiki da ya soko ba'dha ba'dan faqad da nawulu jahabi wa alin dayyiki da ka bar su mana ya soko ba'dha ba'dan sashin su ya kora sashi faƙada da na wulujuha haƙiƙa wulujuha shigarta bi wa'arin wani irin kwazazzabo dayyiki mai kunci faƙada da na ya kusa mana fada ka bar wannan tagwanni ya suku ba abu habarin sashin su ya kora sashi saboda in kana tafiya da dabbobi da yawa in ta gaba ta gaba to dubbin su ɗaya za ta tabin ɗaya idan ta gaba tana sauri to duk za su yi ta sauri sai su yi ta tafiya tare su yi ta sauri tare to a matsayin kai ta dukanta to ka bar sashi mana ko sashi tun da gashi suna tafiya ai inda suna tafiya kowace za ta rika bin su ne su ta tafiya tare shine fada ka batta mana ya suku ba'adu ha ba'dan sashin tagonnan su rika kora sashi faqad da na wulujuha wulujuha shigar wannan taguwar bi wa'arin wani irin kwazazzabo dayyiki wanda yake mai kunci kad da na wulu kad da na hakika ya kusa eh wal tattakizni ra'idan fa innani zo kibaratin bi muhabati turki wal tattakizni ra'idan fa innani zo kibaratin bi muhabati turki wal tattakizni ra'idan yace to kai mai kora tagwanni da irin wannan abin da kake na rashin albarka to wal tattakizni ra'idan ka dauke ni man a matsayin jagora nan ce ra'idan shine jagora wanda a wajen tafiyan ana tafiya ya san inda ruwa yake ya san gurin sauka masanin hanya to wal tattakizni ra'idan ka rike ni mana a matsayin jagora fa inna ni zu kibratin haƙiƙa ni fa ma'abocin ilimi ne bi mu ba ɗurki da rufaffun hanyoyi in ana tafiya ni na san hanyoyi gurin da yake da kwazazzabo na sani guri mai yashi na sani shine zu kibratin daman aka ce kibra shine sanin abu cikinsa da wajensa wannan zu kibratin bi mu ba ɗurkin nan manya-manyan direbobi suna da wannan abun sosai in ka samu babban direba wanda ya saba ban hanya komin gudun da yake yi da ya zo kusan wani rami ko ba hango ramin ba ya san ramin akwai shi za ga ya bi motar a hankali da ya sauki motar a hankali kai kana tsammanin me za a yi sai ga ashe wani hawa za a hau to saboda haka wal tattakiz ni ra'idan ka dauke ni ma a matsayin dan jagora in raka ka da ka rika kora su kana shiga da su wurare masu wannan to ka dauke ni ma in raka ka shine wal tattakiz ni ra'idan ka dauke ni ma a matsayin jagora fa inna ni zu kibratin hakika ni fa ina da cikakken ilimi da wayewa bai mu ba ba ta durki da rufaffun hanyoyi in garisat alif tuha walau bima jama'atuhu min zahabin wa waraqi in garisat alif tuha walau bima jama'atuhu min waraqin wa zahabi min waraqin min zahabin wa waraqi a yace in garisat in dai ka dauki na matsayin dan jagora in garisat idan waɗannan taguwannin suka ji yunwa alif tuha zan je in nemo musu abinci daman aka ce alafu shine abincin dabbobi to in garisat idan wannan tagonnin suka ji yunwa aliftuha zan nemo musu abinci walau bima jama'atuhu koda da abin da na tara ne mana ko a aljihuna ne ba a kudin da kaban na sallama ba to ko a aljihuna ne zan nemo abinci in ba su shine in garisat aliftuha in ta ji yunwa aliftuha zan ba ta abinci walau bima jama'atuhu koda da abin da in tara ne min zahabin na zinare wa waraki da takaddu na kuɗi min zahabin da zina da waraki da takardu na kuɗi mana ko a aljihuna ne zan saya musu abinci saboda ina jin tausayin su aw sadiyat awratuha min admu'i nahar al-abullati wa nahar julluki aw sadiyat ko kuma in dai ka dauke ni a matsayin dan jagora aw sadiyat ko da waɗannan rakuman za su jiki shirwa awratuha zan gangara su su sha ruwa min admu'i koda da hawaye na ne in suka rasa ruwan da za su sha ko hawayen ido na zan ba su su sha shine ausadiyat in suka ji kishirwa aurattuha zan gangara da su min admu'i daga hawayena aurattuha min admu'i zan gangara da su min admu'i daga hawayena nahar abullati zan gangara da su zuwa ga korama ta abullati wa naharu julliki da kuma koramar julliki ita ma wannan koramar jullikin nan mun karanta ta ina ga cikin daliya duk sunan wasu ƙoramu ne masu ruwan daɗi shahararru a wajen larabawa e wannan shine ina tsammanin insha Allah shi ma shine baiti na 40 in Allah da zamu kwana a kansa e sai mu tashi baiti na 41 wallahu a'lam